إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوم المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قدوم الأقرابي فريد الدهري على الإطلاق حاتم الله تميمي أبو يسعى قلاج إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومرجي وقائدي وفهري وملاجي وعديدي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والعمل والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأجيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر والتأليف بنظرة تأتي لنا بزفره اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان دلبيو دقوم شاوكو أسكن جيو من جواهر المعاني muna karanta rasail na shehu tijjani wanda ya tura wa almajiransa fi an ha'il alam daga ciki a yau ya ce wani ma kutiba bihi ila ba da fuka min asbiyahi daga cikin abin da aka rubuta za ga shashin faƙihai min asbiyahi zaɓaɓɓu بعد البسملة بيان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أي صلاة من الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه شو يجي قال العبد الفقير إلى الله العبد الفقير باوا مبغاci zuwa ga Allah Ahmad bin Muhammad At-Tijani Ahmad dan Muhammad At-Tijani la dafa Allahu bihi Allah tausasa masa amin yace ajastu li habibina na yi ijaza na rubuta ijaza wa habibina masoyinmu wa safina tsarkakakken alfaqihin nabi wato faqihi ne kuma mai fadaka fulanin bin fulanin wani dan wani fi qiratil fatihati cikin karatun fatiha bine tilawatul ismil azim da niyan karanta ta da niyan ismul alazim karanta fatiha mujarradanta kaman karanta quluhallahu ne mujarrada misali karanta quluhallahu in maka ce kai da niyan quluhallahu uku da niyan saukan alqurani ba in zaka karanta quluhallahu so 700 ba saukan alqurani bane amma in ka ce a karanta ƙulhuwallahu kafa uku da niyyar saukan alƙur'ani to yana daidai da tadilu eh tadilu eh amma idan baka ce ba in baka ce ba kace kawai a karanta ƙulhuwallahu kafa uku an karanta ƙulhuwallahu kafa uku saboda innamal a'malu binniyati saboda wannan niyyar ita ce take shigar da komi cikin ko menene ne saboda matukan baniyar babu wani abin da ke gudana a ciki. To, fati da biniyatil isim, biniyatil tilawatul isim azim idan aka karanta fatiya da niyya karanta fatiya da sunan ismil azim ya sha bamban da karanta fatiya ba tare da wannan niyyar na karanta ismil azim ba. Wafi kira ta hizbu saifi da kuma kira shi kuma karanta fatiha binatul ismil azimi shi kuma ba wai in ka faɗa haka kawai abin yayu ba ne shi kuma ɗariƙa sai ka gane menene ismil azim ɗin na fatiha sai ka gane menene shi ba wai za ka zo ka ce kai ne ka karanta fatiha bi ne til ismil azim in ka yi haka shi kuma ya yi ba haka bane sai ka yi haka kana sane da menene ismullahi al'azimi na fatiha menene ismullahi al'azim din eh wannan shine Allah ya taimake mu wa fi qiratil hizb safi na masa izini da karanta hizb safi wa sanadina fi zalika sanadin mu cikin wannan anhu sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah ne eh sanadin daga manzala ne wajattu lahu na yi masa ijaza fi qira'atu surut al-ikhlasi ka gani na yi masa ijaza cikin karatun surut al-ikhlasi ida ashara marratan sabawan wa masa'an ka ya karanta goma sha ɗaya da safe ya karanta goma sha ɗaya da daddare wannan ijazan surat al-ikhlasi wannan Shehu Ibrahim Rahimahullahu ta'ala ya ba wa dukkan wanda yake Najeriya a lokacin da yakin basasa wannan sirrin Shehu Ibrahim yana daga cikin sirrin da Shehu Ibrahim ya bayar idan za ka kwanta ka kwanta ta hannun dama ka karanta bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu shada za ka iya cewa da gidan wane da gidan wane da gidan wane da gidan wane da gidan wane da gidan wane kar Allah ya taba su a cikin bala'in da har akon Allah ba ko barawo bai shiga gidan ba wannan tasini na shehu tijani duk wanda kake so ka sashi a ciki to in Allah da kuma Allah zai kare shi a cikin wannan hisini eh wannan sirri ne wanda ake bawa wanda suke bukata. Mutalaki ne, min je min shururi daga dukkan shari, wassalam, in ta amin haɗe saidina, wannan ana yin safiya da yammaci, amma wanda Shehu Ibrahim ya bayar na dare ne, amma ana yin sa dare ana yin sa da rana. A karanta ƙulwallahu sha da, a karanta da daddare da rana. wannan ma kutiba bihi ilaina yana daga cikin abin da aka rubuta shi zuwa gare mu wa sayyidina radiyallahu anhu badal basmalati bayan yayi bismillah qala yace wa ma ma zakartu min habari min habari laka duk abin da kaji na faɗa maka daga cikin labarai na naka bi badul umuri da sauran al'amara ne da mai na kalbaka, na faɗa maka ne don zuciyarka ta samu natsuwa. Wata zidu mahabbataka, soyayyarka kuma ta ƙaru wai dumu sururuka, farin cikinka kuma ya tabbata. Faƙulu laka, ina gaya maka, al'ula na farko min zalikal karamati, farko daga wannan karama, Allah sha wa za'at wanda ta watsu ta nasharu inda lamu ta ƙidu wanda yake itikadi a laraga milmun ta ƙidu a durmuzahancin wanda yake ganin abun ba zai yiwu ba Allah ya yi wahi a azamu hairan yana daga cikin mafi alhairi yurja wanda ake ƙaunan a same shi cikin abin da na gaya maka yana daga cikin mafi alhairin abin da shautu jani Allah ya bashi ya ce to wannan abu ne wanda sha'at wa za'at bainal khaliqi halitta sun san an yi wa'annan abubuwan ba ka yi itikadin da abin da ka ji na gaya maka nan ko da mai warwarewa zai warware karka da mun shi abin ya tabbata shine wai azam hairan yurja yana daga cikin alkhairin da ake kauna wa afdalu mau'idatin lil aqil turtaja yana daga mafificin alkawara na mai ga mai hankali turtaja wanda ake ake kauna huwa magana ita ce anna kullu man akhadha wirdana dukkan wanda ya karba wuridin mu wada wama alaihi ila mamati ya dawama har zuwa mutuwarsa ya dawama zuwa mutuwarsa annahu yadkhulul jannata bighairi hisabin zai shiga wannan shine magana mun faɗa za sha'ad wa za'at an ko ina an ita kowa ya sani man da kala annahu yadkhul jannata bi ghairi hisabi zai shiga aljanna ba hisabi wala iqabin ba kuma iqabi yace huwa shi wa walidahu da mahaifansa wa zuwaji da matayensa wa zuriyati da zuriyansa in salima jami'a min al-intiqadi in cikin iyayen da matan da yayan ba wanda ya ce bai yadda ba in ya ce bai yadda ba to wannan an bashi da halinsa amma in ya yi san ya yarda Allah zai haka kaga wahi azam hairan yurtiya shine alhairin da ake kaunansa wajen samu wa maman kana muhibban wanda yake son shautu da ni kawai ولم يأخذ الورد بكرب ورد سوني كوي لم يخرج من الدنيا حتى يكون وليا ba zai fita daga duniya ba sai ya zama wali saboda so shine sirrin wani sirri ne so soyayya shine sirrin da ya fi komi nasuwa so ka so ba ba ka karɓi ɗariƙan ba ma ba za ka fita duniya ba sai ka zama wali saboda ai ka sallama abin da yake gaibi allazina yu'minuna bil gaibi ne ai eh ka sallama ka ji abin da aka fada tunda ka ji ka yarda shikenan shi kuma kullum Allah yana cewa wailin yau mai zillilin mukazzibina ba wailin yau mai zillilin musaddiqina bane wailin yau mai zillilin lil mukazzibina wanda ya karyata shi yake fadawa cikin tabo amma ka ja kai shiru ma kawai ka tsira man salima naja eh man salima naja man sakata naja shima wa kadhalika hakanan man hasala lahu nadara fina wanda ya kalle mu yawmal juma'ati aw yawmal isani ranar juma ko ranar litinin wannan shine sirrin nazara wannan sirri ne na nazara kallo sirri ne na nazara ya dakul jannata shi ma zai shiga aljanna bigayyar hisabin wanda ba kowa ne ya san wannan maganan ba domin daga kan sayid na aliyu sirrin ya fara ya fara aka fara nuna shi. Eh, a fili, eh, a fili ba na bacci ba. Eh, yawan jumati au yawan isnaini ya dakul janata zai shiga aljanna bila digairi hisabin wala iqabin illa me yazdur minhu sabbu in dai bai zamo yana zagi ba fi janibina a ɓangaren mu wala bugudun ko ƙiyya wala aizayatan ko cutarwa kaga sharaɗan kenan ba zagi ba ƙaryatawa ba cutarwa ka ja kai shiru shikenan inda wannan fa a'a wa ma sallau nazar wanda ya kalli fi hazaini al-yawmaini a wannan kwanakin fa huwa min al-aminina yana daga cikin amintattu in mata alal imani kaji sharadi na uku in ya mutu a cikin imani zai tafi kaga izala in ta dauka tana faɗan abun da ta kawai ba ruwanta da sauran kaga in bai zage mu bai karyata mu ba bai bai cutar da mu ba sannan ya mutu da imani ya mutu da imani kaga dama tun in suka ta ga abin da shauci ne faɗa ke amma kaga a wannan an yi kwama calan an faɗi abubuwa daban-daban duk an duk an cire duk an cire eh sai su ce to ai ko annabi ma an gan shi ba to ba ai ba wanda ya ga annabi ya gan shi a annabi ne ya shiga wuta sai in ya ga annabi ya cima ba ɗalibi shi ne ya tabi amma ka ga annabi annabi ka shiga wuta ba zai yi ba Allah ke wayin sabaka in kuma ya riga ya annabi ya sallahu al'azab fil akhirati in ya ya rigaya sai ya shiga sai ya masa azaba a lahira fala ya mutu illa kafira to sai ya zama kafiri gaba ki ɗaya kaga babu sharadin imani kenan eh imani ya fita in kuma zagin ya yawa to ya mutu kafiran ne Allah ya kiyaye fa haza ma yamkinu bi ila mukum fi hadha lokaci wannan shine abin da yanzu zan fada muku cikin abin da Allah ya mana a wannan lokaci wa fi waqtin akhar wani lokacin kuma yaf'alu Allahu ma yasha'u Allah shi ne abin da ya so yake aiwatarwa, in Allah ya ce a faɗi wani abin kuma za a faɗa. Abin nan ke nufi kowane abu, ba wani mutum da yake magana don kansa, kowa yana yi ne da yin abin da Allah yake nufi. Wallazi an ɗaka kulle she'in, Ubangiji shi yake sa kowane abu yi magana, ko menene? ne? wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu inta wani abkuti babi yana daga cikin abin da aka rubuto zuwa gare mu ila babi hawasi zuwa ga shashin hawas wasbiyayi da tsarkaka badal basmalati wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasuli qala radiyallahu anhu shehu tijani ya ce yasil kitabu wannan wasiƙa ta sadu ila yadi habibina zuwa ga hannun abokina ko masoyina wasafi na tsarkakeke fulanin min fulanin wani dan wani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. amincin Allah ta fata gare ku da albarkansa wala ka fata alaikum iyalanku duk gabaki daya sallaman ta gare su wa auladakum da yayanku wa kullu man yaluzu bikum wa kullu man yaluzu bikum da wanda ya fake wajen ku min katibi ilaikum daga marubucin wannan wasiƙa zuwa gare ku shine al-abdul faqiri ba wannan mabukaci ilallahi zuwa ga Allah shine Ahmad bin Ahmad Tijani shine Ahmad dan Muhammad Tijani wa badu bayan haka nas'alullah jalla jalalahu na roƙon ubangiji madaukakin mabuwayi wa taqaddasat sifatu wanda siffarsa ta tsarkaka wa asma'uhu da sunayensa an yafidu alaikum fid dunya Allah ya muku kwaranye a duniya buhurul amwali irin kogunan nan na dukiya wal hairati alhairi wal barakati da albarka bila na kasin babu tawaya wal afiyat tama kuma Allah ya ba ku lafiya cikakke min sharril khalqi daga sharrin halitta amin wa min itiyaji lil khalqi da abun bukatuwa zuwa ga halitta wa amal akhiratu amma in lahira ne fa nas'alu subhanahu wa ta'ala ina roƙon Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka, an yi amilukun fiya, Allah ya muku ma'amala a lahira, jami'an baki ɗaya wa jami'a halikum da dukkan iyalanku biyu ma'amala ta yi akabiri a babi. Allah ya muku ma'amala a lahira irin mu'amalan nan na manyan waliye masoya zaɓaɓɓu daga cikin waliyansa. Amin. Wa hawa shahararci. wanda suke keɓantattu daga cikin hadaransa, bila amalin minkum, Allah ya yi muku haka ba don aikinku ba, amin. Bal bi ma bi fadali, Allah ya kar ya dube ku kenan, ya dube, Allah kar ya dube ku, bal bi ma bi fadali, Allah kama na haka. Wani fi da alaikum, wani fi da alaikum, Allah ya muku kwaranyi, buhuru da ridahu, irin kogunan nan na yaddansa, wa fadali da fadalansa fi duniya wa lahirati duniya da lahira, wa an ya kuna lakon fi duniya, Allah ya zama da ku a cikin duniya, wa fi kullu mawdini da dukkan wajen zama min mawadin lahirati a cikin irin wurin zama na lahira, waliyan ku zamo yardaddu wa nasiran mataimaka, wa muhibban masoya, wa radiyan masu yadda wa mutafaddilan wanda aka fifita su wa mulatifan kuma wanda aka tausasa musu Allah kamar haka wal jami shururi ga dukkan sharrai wal makari da abubuwan ƙi wal mudaru da abubuwan cutarwa dafiyan Allah ya tunkuɗe wa mun je Allah ya tserantar wa an yalbasakum Allah ya muku sutura libasal izi irin tufan nan na buwaya wa inayati da inayansa fi duniya da akhirati duniya da lahira wa an ya khalusa wajhatukum ilayhi Allah ya sanya ikhlasi cikin fuskantar Allah, fuskantar ku zuwa ga Allah, wanki da ƙulubikun ilahi, komi ku yanke ba wani abin da kuke dogaro da shi sai Allah, Allah ya muku haka. Wannan shautu da ni kenan. Shautu da ni kenan. Al'umma ne wanda suka yarda suke bin sa yake yake nuna masa ga gwadabin da ya kamata ga abin da za a yi ga abin da za a yi ga kuma gun da ake son a mai da ku ko koma Allah ke misal ikhlasi misalin ikhlasin salon wajatin saboda fuskantar qulubul arshina na zukatan arifai wasu diƙina da siddiƙai min ibadi daga cikin bayansa wani ya ji alal in kidaye qulubukum ya sanya yankewan zuciyanku subhanahu misli in kidaye qulubul aqrabi irin yankewan nan na zukatan aqrabu min halki daga cikin halittansa su kudubai su ne kusan siddiƙai mukami ne na siddiƙiya in an kai nan gurin wa tilkal halatu wannan halin min Allah daga wajen Allah lil'abdi in ya zama ya samu gabawa mustakamilatun ya samu cika li'ismatihi daga dukkan kiyayewa min kulli zayyi in mutum ya kai haka to ya samu cikakken kamala na kubuta min kulli zayyin ba zai zama ya karkace ga addini ba kullu balalin ba zai zama ya ya bace ba gafalatin anallahi ba zai zama kuma akwai lokacin da ba tuna Allah ba wa kullu tafridin ba zai zama ya yi sakaci ba fi lahi a cikin haƙin Allah wa tujubul sahibiya ma'abucin wannan kujeran abin da yake samuwa an ya mutu ala salatul usma zai mutu ne akan arzikin arziki mafi girma allati tujabu bisu min al-aminina wanda ake wajabtar da tashin sa daga cikin aminai inna waliyu zalika wal qadiru alayhi ubangiji yana da iko haka kuma mai iko na kan haka wa kaunaka kasancewanka ballabta hadhihi halati minni kani mi wannan halin ya kasance daga gare ka daga wajena fasbir to kai haƙuri hata ya ci lauƙatu har lokaci ya zo muka insha Allah Allah in Allah ya so fa inna li kulli shay'in ajalun muqaddaran kowane abu yana da ajalinsa muqaddaran wanda yake muqaddari ne eh wassalamu alaikum wa rahmatullahi amince ta fita a gare ku da rahama Allah in ta amin haɗi wannan ya cika daga rubutun shauti jani wannan ma kutiba bi yana daga cikin abin da aka rubuta da shi ila ayani fuqaha da sallah sunan wadansu faqihai ne a wani gari badal basmalati bayan basmala was salatu was salamu ala rasulillahi salati da aminci ya tabbata ga annabi wa bada sana'i alallahi bayan nan yabo ga Allah bima ahalahu abin da ya cancanta Kala radiyallahu anhu, Shautiyan ya ce, Wa badu bayan wannan, fagar wasalna kitabukum, wasiƙanku ya zo mana, wa ƙarana mun karanta shi, wa fahimna mata ban mana hidabukum, mun fahimci da abin da ku faɗa cikin wasiƙa. Wasaltu fi an a hawalina, wasalta fi ka tambaya, an a hawalina daga halayen mu a hawali a sahabin halayen yan uwanmu falam ka sani wa annana mu walhamdulillah bi khairin wa ala khairi muna cikin alhairi kuma kan alhairi falawul hamdu walau shukru muna godiya wa Allah muna godiya wa Allah hatta yarda bi ma yarda Allah ya yarda da abin da ya yarda da shi wa qad ammana wa amma sahabana lamarin yake ammana ya gama mu wa amma sahabana ya game da sahabban mu ma amma amatul muslimina amma da amma wa musulmai suke ciki falhamdulillahi ala kulli halin muna fadan alhamdulillahi ala kulli halin wa nas'aluhu wa nas'alullah Allah muke roƙo Allah wa jalla ya buwaya ya ɗaukaka an ya jalana ya sanya mu wa iyakum da ku bil ladfihi cikin ladfinsa fi dunya wal akhirati duniya da lahira wa an ya gamuruna Allah ya shigar da mu wa iyakun da ku bisa bigi fadalihi wato narkon ko kuma rinin fadalansa wa karami da karaminsa halan wa ma'alan duniya da lahira abadan sarmadan har abada sarmadan tutur wani kunu lana ya kasance gare mu walakum da ku waliyan Ubangiji ya zamo shi ne bancen lamarinmu, wa nasiran ya zamo mataimakinmu, wa mu'inan ya zamo mai taimakonmu wa idan ya zamo mai ƙarfafa mu, fi jami'a hawali a dukkan halayen ha'in wa shiddatin, sauƙi ko tsanani, wane ta hafana Allah ya mana gara tafu, ƙaraba kenan ko? wani ya tafana ya mana tafu tsaraba wa iyakum da ku bi kamal afiyati da cikan lafiya wa dawamal afiyati da dawamal lafiya wa yadhal afiyati da buwayan lafiya wal istitar Allah ya suturta mu min jami'i nawahina da kowane gefen bil afiyati da lafiya innahu wali zalika ubangiji yana da iko haka wal qadiru alaihi kuma yana da iko haka wallazi yusika bi abin nan nake ma wasiya da shi wai kuna alaihi sayrika tafiyarka ta zamo akan haka wa amalika da aikinka huwa shine an ta'allaka kalbuka billahi zuciyarka ta zamo tara ta da Allah masadata daidai kokari wadin kalbaka ka zaunar da zuciyanka ala subutin ka ta tabbata limajaril anwaril ilahiyya ta zamo a magudana na abin da Allah ya kudurta na hasken Allah wala ta'awid nafsaka bil jazai karka sabar da kanka da yanke min amrillahi in al'amarin Allah ya zo ka ce a bari a canza maka wani fa inna zalika yin haka muhlikun lil abdi yana halakar da ba duniyan ukura duniya da lahira wa in ishtadda bikal karbu idan bakin ciki yayi maka tsanani wa ba ka bika al'amuru, al'amarinka ya tsaye nauyi, faljaye lallahi ka fake zuwa ga Allah. Waƙif mawƙifuka, ka tsaya a gudun da kake fi babin ludufi a ƙofar ludufinsa, kana neman Allah ya maka. Wasu ka tambaye shi min kamali tafriji, yadda zai cikan buɗe maka, ma baka abin da ya yi tsauri, wazawala ka kawar da mashtar da karbu abinda ya tsananta wajen bakin ciki wa kasar zarati ka yawaita kaskantar da kai wale tihal da ba da kanka ilallahi zuwa ga Allah fi zalika akan wannan duk abin da ya same ka to ba surutu za ka yi ba mai da kanka wajen Allah za ka yi ka ɗaure ka yi ta fama ka yi ta fama karkace kaya addu'an kaya addu'an kaya kaman ka shuka dusa eh haka ake faɗa a Hausance go eh mutum yayi addu'an yayi addu'an kaman ya shuka dusa wani kuma ya ce yayi yayi yayi kaman fito a Amerika. Kowa da irin yanayin abin duk wannan ba yi ba ne, shi Allah dole ne ya jarabce ka, dole ne ya jarabce ka, tun ya jarabce ka, ka dawo da abin wajen shi, shi ne rabu. In ka mayar masa da abin, kai ta lahawalar laƙotar labilalai al'alai ya ladifu ya ladifu, wannan su ne. salatul fati duk wannan rashi ne shi ya yi ka sai ya sauƙaƙa maka in kuma ka ce a za ka yi ta surutu ne ka yi ta bala'i kai an washe ka ne an yi maka kaza kaza da kaza suwa ne an musu kai an hana ka kai in wannan ne to Allah ya dinga jiga an dinga tura ma masifa kenan sai kuma ka warware a gani kaga ba yiwa Allah yake wani kun zalika minka ya zamo wannan shine daga gare ka ala halatin mutafaridul qalbi billahi ka zamo kana samun hali mutafaridun mai kadaita na zuciya zuwa ga Allah mutafaridun an shawagilin ka zamo ka kadaita daga shagili misul halatul mir'ati كما حال مرعى الكبيرة مثل حالة المرأة الكبيرة السن كما مثال ماتا من شكر من يوى التي ليس لها إلا ولد واحد ماتا ce tana da shekaru da yawa amma kuma ɗanta guda ɗaya ne kuma ta ƙwallafa ɗan a kanta akhadha min bayni yadayha sai aka kama shi a gaban dan aka kama dan a gaban uwar ne ka dara sau dan a yanke masa kai fa yata tawassalu billahi tana tawassuli wajen Allah wa bin nasi tana hadawa da mutane fi kashf ma nazala biha ayayi mata abin da yaso a gare ta fa ina fi hadha al a wannan halin laisa laha hammun gairu waladiya ai ba ta da wani damuwa sai dan da za kashe mata wala tafitu qalba zuciyarta ba ta kaucewa li amrin min umuri duniya a lokacin ba ta neman kudi ba ta neman wani abu a wannan damuwar ita take kai ba wani abin take jin daɗi gabaki ɗaya za ta sallamar da kanta ne wajen abin nemanta dan dan ya tsira ko? Fai na mankana alhaji lahalati, duk wanda ya kasance a cikin wannan hali, wa faza ilallahi ta'ala ya zabura zuwa ga Allah fi nuzul karbi cikin sauƙon bakin ciki wa shaida yadi da tsanani alhaji alhaddi a wannan haddi wa nadahu bi ismin latif. Ta kira Allah da suna Allah latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. masada daidai ƙoƙari a sara'a ilayil farju Allah zai saurin buɗa zai saurin amsa masa ya saurin yaye masa fi a ƙarar lokacin cikin mafi ƙarancin lokaci wai lam yakun ala hadhihi halat idan kuwa bai zamo a wannan halin ba abda bil amru lamarin zai zai jinkiri zai dade yana shan wuya ana gigita shi amma idan ya kama ladifu to Allah zai saboda itimaminsa ya koma wajen Allah to wani lokacin sai ka ga kaman kana yi ba a sauraro kaman kana yi ba a sauraro ana saurara yanayin yadda za ka yi sigan yadda za ka yi a saurare kan shi ne baka sani ba saboda ka kama wannan ka sake ka kama wancan ka sake shi ne ba so ka kama abu ɗaya in ka zauna kana ladifu ya ladifu ya ladifu ya ladifu nazala bi kal karbul shadidi ka samu bakin ciki mai tsanani to ubangiji ya ladafa maka zaka ji ana watsa maka natsuwa a cikin zuciyarka ala zikrillah tadmainul qulub wa iyyaka nahaneka wal inhimaki kar ka dinga kutsawa fi madaribi duniya ka cikin neman duniyanka hatta ta ta'adda hududillahi har ka dinga tsallake haddin Allah eh ce ku fa yanzu kuna ganin abubuwan kuna gani yadda waɗansu to ko fa tsallaka abubuwa ne za ku yi yawancin neman duniyan yanzu Yau- dama duniyan tuntuni tana da wannan bala'i balle yanzu kenan balle yanzu kowa kana ma'amala da shi so yake yi kudi dare daya ya yi kudi kawai eh wannan ya karkata aksari duniya ta koma haka Um, an gaya maka mm, abokananka sun gaya maka kowa ya gaya maka in ba kuɗi ba akwai raini to har yanzu mai kuɗin shi kansa akwai abubuwan da suke fin ƙarfinsa lafiya na fin ƙarfinsa bukatan duniya ma ko wanda shi kuma ba ruwansa da kuɗin sai ga wani ai mace ke so ga kuɗin kamar zai kashe shi macen kuma ba ta son shi a tattaro duk ‘yan uwanta a zuwa ce ana ƙoƙarin ita kuma ga baki ɗaya Allah ya ƙyasa ta a zuciyan kuma dukiyan da in zai cire ya sayi ta ba- zai iya sayan ta amma kuma ba ta sayi ba don ba ta yi da shi ba saboda ijazi na Allah ta saboda haka babu abin da za ka yi ta'aliki da shi illallah shine to a nuna maka hanyar da za ka tafi ka kama Allah abin yayi shine duk wani abin da za ka yi a duniya kaf gaba ki daya in kana son kama Allah to ka kama shi da annabi baya yi wa ka yi magiya a gaban manzo Allah ka yi magiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi watsi da kai wallahi baya yi wallahi baya yi wa duk abin da ka hada da annabi to Allah zai sa- zai sassauta maka eh duk abin da kai shatale-tale ka fitar da annabi a ciki to ka zama dan iska kuma ba za ka samu abin da ka samu ka dinga shiga garari kenan ka yi ka yi nan ka yi nan babu mafaka domin sai ka dawo da lamarin zuwa gori duk wani abin da ka sani na Allah to Allah ya daure shi ne a jikin annabi duk wani abin da ka sani na Allah huwa kullu minhu kullu badanan wa zahiran ko ka sani manzala shi ne komai ko baka sani ba manzala shi ne komai rashin sanin ka bai sa wanda suka sani a ce sun fasa sanin ba kaga kenan nan ne marji da sunan Allah alladifu alladifu duk abin da zaka yi musamman in zaka yi ai in zaka yi addu'a ai ka'ida ne in dai zaka yi addu'a Allah ya karba addu'a a bude kofofin sammai sai kai salati wa manzo Allah a cuce ka ka ce Allah ya isa shine tuhumalu alal gamami ana daukanta a girgije tana wannan kai kara ne shakawa ne zuwa ga Allah tuhular tuhumalu alal gamami ana daukan in kace Allah ya isa an cuce ka to Allah yana daukan a me yanan ce algamam girgije ne ke ɗaukarsa ya sadar shi ga rabul izzati ubangiji ya ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hini amma duk wani abin da za ka yi addu'a sai ka yi salata wa nabi Allah ya buɗe. Ƙofan samman gaba ɗaya ba sa buɗuwa sai ka yi salata a nabi. Sannan ka yi salata wa manzala sallallahu Alaihi wasallam za a karɓa a take banda annabi ba wanda yake da wannan. Ba wanda yake da wannan. Allah ke yi. Allah ke yi. Allah ke yi. Allah Allah ya fahimta da mu dai mu gane annabin. Mm. Hata ta sa Dawudullah har mutum ya shiga garin neman duniya ya keta haddin Allah. Allati had- haddaha fi shar'i wanda Allah ya sanya mata sharadi fata halaka nafsak sai ka halaka da kanka. Wa malaka maljau min Allah baka da mafuka wajen Allah. wanzur ila qawli sallallahu alaihi wasallam fi sahih ka duba fadin manzo Allah ala kusani wa inna ruhal qudusi shi ruhul qudusi nafasa fi rawi yayi busa a cikin rau'ina annahu lan yamut nafsan babu wani rai da zai mutu hatta ta takmila rizqaha sai an cika mata arzikinta kun gani ala wa inna wa inna ruhul qudus ruhul qudus kaga ruhul qudus nan manzala ne kuma ana kiran shi da sunaye daban-daban a ce ruhu إن أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها تروح روح فيها روح فيها وسكت جبريل عليه الصلاة والسلام أما روح القدس شين روحي ترككك وسيدنا رسول الله dan ana kiran shi da ruhul qudsi duk wannan suna na mazalla ne na fasifi rau'i ya yi busa annahu lam yamut nafsan babu wani rai da zai mutu babu babu wani rai da zai mutu hatta ta takmila rizqaha sai Allah ya ba ta arzikinta wannan mu ku fi dan abin yanda yake idan Allah ya ce za ka mallaki biliyan amma kai talaka ne kuma shekara goma za ka yi amma za ka mallaki biliyan daya ko ranar mutuwarka ne wallahi talla akhir ramka ba za ka mutu ba sai kudin ya tabbata sai ya tabbata shine Allah yake cewa وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها rantsuwa fa Allah yi rantsuwa yaya alallahi fa ya ce wa ma min dabbatin fil ardi babu allazi ya dubbu fil ardi in dai zai taba kasa ko wanda baya taba kasan ma illa alallahi rizqa Allah ya rubuta kamar Allah ya ce dole na rubuta wa kaina sai na ciyar da shi sai na bashi arziki a nan ne mutum yake ganewa shine shubran kake da la tafrahan bi an umin un imta wa faraha bi ma an amai in akalta idan aka kawo maka arziki to wannan mai arzikin daga cikin wancan alƙawarin nafu rau'i ne wannan wanda aka rubuta ne wa ma min dafatin la la rizqa abin da aka ce za a yi maka na aji ai yanzu wani yana karɓan kuɗi yana da buƙatun kuɗi sai wani ya zo sai ka ga ɗan dakon giwa ne a kai kuɗin kamar naka ne ga kuɗin a jikinka kamar naka ne amma sai ka fita sai wani ya zo ya ce maka ina da buƙatan ka za a taimake ni don Allah ko don manzo Allah sai ka ga ka haƙura na nakan ka bashi ya kai ka haƙura saboda kudinsa ne yanzu ga wasu ai sun zo yanzu waye gaya masu suka zo da samu Allah ne ya rada musu in sun zo in kun zo za a ba ku ko da baya kuma kowa iya arzikinsa shi ne hakan za a ba shi in kuma ba naka bane wallahi baka suka samu ko a cikin sun ba wanda ta zo misali wallahi sai dai ta bala'i amma na rantsa da Allah ba ta samu haka Allah yake yi haka Allah yake sai dai kuma a je wani gurin annatan kuma yazo wanda wani a iya wannan gurin ba ta sake samun wani abu wani kuma a wannan za ta sake samu haka wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wani abin da Allah abin da aka nema a wajen ka kai abin da ake nema a wajen ka ka nema yaddan Allah ka nema sanin Allah kai abin da aka baka kenan amma Allah shi kuma shi zai azurta ka sai aka ki neman Allah aka kuma neman abin da za a baka an gane shin tafsirin shubrami yake fara yace yanzu mutum in yayi sata ya zo yayi sata ya ci abin da ya ɗauka nashi ne sai shehu Ibrahim ya ce ai arzikinsa ne sai ce to in kuma arzikinsa ne me yasa aka masa hukunci sai ce ya yi ta'adda ya ƙi yin haƙuri arzikin ya zo masa ne sai ya kai kan shi dole sai ya ɗauka wannan shine dalilin hukuncin a yanke maranu amma da ya yi haƙuri zai zo masa arzikinsa akwai batsau addu'a da wanda kake Allah kawo mun kaza ai yawancin arzikin yana na muta'alliqun yanda ka san 'ya'yan bishiya a rataye suke suna zuwa to wani lokacin kana neman Allah ya kusanto maka da shi ne kusa dan ka samu wannan shine yawancin adda amma duk Allah ya rubuta komai wa kowa naka dai kai alƙawarin ka ka nemi Allah alkawarin Allah shi kuma zai shi kuma zai baka da arzikin da zai yi maka alkawari ba zai fasa ba sai mutane suka runtuma gaba kidiya suka koma neman abin da ba a ce su nema ba wannan suka shiga in mutum bai yadda ba akwai wani mutum ya ce shi ko sai ya ga irin arzikin nan na Allah a cikin alfawzo wannan jatini da cikin tambiyul gafili na bustan al'arifina yana cewa ya shiga dutse ne kogon dutse ya je ya zauna ya ce yana son ya ga faina ne Allah zai ka masa arzikin amma shi ya yanke ya koma dutse ya zauna yana zaune ya ƙi can sai ga wasu iska ya koro su na ruwa sai suka shiga dutse suka shiga dutse suka sa mutum ya makale yana zaune suta wannan raye ne ko ba raye ba ne raye ne to in ko yana da rai a wannan hali me yake damunsa suka kama shi suna masa yadda za su har sai sai suka cusa masa abinci a bakinsa. ya ce ya gane cewa eh wasiƙan dai na Allah an turo masa ya zo haka ne wa ma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha wa ya mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin Allah ka taimake mu Allah fahimta da mu abin yana da wahala fattakullah ku ji tsoron Allah wa ajmalu fi talabi ku kyautata nema in za ku nema ku ce Allah ko haram nema in aka kawo muna so saboda zamani ya yi tsauri ko wala hamalan nakum istibda kar ku kar wani abu jinkirin kare zamu ku shayar an ta dalibu bil ma'asitillah ka ku zo kuna neman arzikin da sabon Allah za ku yi kuna neman arziki wasu fasikai ne wasu fasikanci da shi suke nema ga suna dai Allah ka kiyaye mu sai na la la yana luma inda illa bidati Allah baya son ka samu abin da ke wajensa sai ka bi shi eh wa hadal baru wannan kogin huwa allazi tara fihi jami'ul khalqi garqa yawancin al'umma sun sun sun nitse cikin wannan kogin wahala wahalaka sun halaka illa man asama wallahu bi fadli shi wanda Allah yake su daga fadlansa Allah ka sa muna daga cikin wanda Allah yake yi summa lahazara lahazara mutum ya kiyaye min takrar alfazai lillahi mutum ya kiyaye gaggawa zuwa ga lafi kullu karbi nisanta cikin dukkan wani bakin ciki fa innaka bidhalika yasiru lakal juzu wannan yana sa mutum ya yanke min amrillahi adatan daga al'amarin Allah wala tantafu biyatika kar ya zamo mutum bai amfana da rayuwarsa bal ya kunu al'amru maratan wa maratan abin ya zamo jifa jifa maratan tusbitu al'amrillah wani lokaci kaga kana al'amarin Allah wala tujza karka yanke wala tadlifu tafrija karka nemi fita daga ciki umaratan wani lokaci tas'alu min Allah tafriji wani lokacin kuma ka roki Allah yadda za ka yi ka fita cikin bala'i faman sara ila Allah ala hazal minwali wanda wata ran yana cikin wannan halin ka samu arzikin ka ce kai a yanke ma kawai yanzu kun gama arziki ba sai an sake ba kowai ya za a yi wani ya ce ya daina nema zai gashi nan ne kalmomi iri daban-daban wanda suke fitowa ta inda wanda suke ma'amala da abun ban man sara ilallahi ala hazal minwari wanda ya tafi wa Allah a cikin wannan minwari fatihat lahu babu sa'adat al-ukhrawiyya za bude masa kofofin allahira wata makana fi hayati zai zama ya samu tamkini min hayati daga rayuwarsa min hayati tabi'iyya daga rayuwa na ɗabi'a alwaƙiyat mai abkuwa fi qawli subhanahu wataala man amila salihan wanda ya aikata mai kyau min zakar ya awunsa ko namiji ko mace wa mu'minun yana mu'mini falan niyannahu hayatan tayyibatan zamu raya shi rayuwa mai sarki wala najziyannahum kuma za mu masa sakamako na alkhairi wa fi ma zakarnahu kifayatun abinda muka faɗa akwai waraka insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullah inta ma Allahu alaina sayyidina karshen abin da shauti da ya rubuta mana kenan min hibzi wa labzi da haddansa da lafazinsa wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah Allah taimake mu Allah ba mu ilimi albarka kara mana son manzo Allah hadari ne
Ya Rasulullah, ba wannan ajiyar ba su